الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد godiya ta tabbata ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na hadisi a cikin littafinmu mai albarka littafin umdatul ahkam للشيخ الإمام الحافظ أبي محمد تقي الدين عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي رحمه الله تعالى a karatu wanda ya gabata da taimakon Ubangiji subhanahu wa ta'ala mun tattauna akan babe wanda yake bayani dangane da haramcin yin riba wanda a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi daga babun rahani wa ghairihi na'am بسم الله الرحمن الرحيم باب الرهن وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد
نعم باب الرهن وغيره wannan babe yana bayani dangane da jingina halaccin jingina a addini na musulunci wa ghairihi da waninsa wato jingina shine idan kana buƙatar wani abu a wajen ɗan uwanka musulmi ko wanda ba musulmi ba shikenan ka kamai wani abu wanda za ka ba shi a matsayin ya ajiye a wajen shi ya ka amshi abin da kake buƙata idan ka dawo mai da kuɗin shi sai ya baka wannan kayan naka shine jingina ko to wannan babe zai yi bayani akan abin da ya shafi jingina wa ghairihi da kuma wani jingina irin abin da ya shafi hubusi irin abin da ya shafi mutum ya yi wa ɗan shi kyauta ba tare da ya gama sauran ɗiyan shi da wannan kyauta ɗin ba irin abin da ya shafi idan mutum ya yi kyauta da abu zai iya komawa ya siyi wannan abin da ya bayar kyauta ko ko a'a ba zai iya ba da sauransu hadisi na farko a cikin wannan babe an amso shi daga iyalin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam na na aisha ummu abdullahi ummul mu'minin yardar allah ta ƙara tabbata a gare ta anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ashtara min yahudiyin ta'aman haƙiƙa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman ma'aiki ya siyi abinci na sha'ir tiya talatin min yahudiyin wajen wani ba yahude a wajen wani ba yahude wanda ake ce da shi abu shaham to ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya siyi sha'ir tiya talatin a wajen wannan ba yahude wa rahanahu dir'an min hadid ubangiji ma'aiki alaihi salatu wassalamu wato ya bashi jinginar silken shi na bakin karhe wajen wannan ba yahude manzo Allah ya kai wa wannan ba Yahude silken shi na bakin karhe ya ajiye shi idan ya kawo mai kudin wannan tiya talatin ta sha'ir da ya siya sai ya amshi wannan wannan dir din nasa wannan silke nashi to har ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya koma ga Allah bai biya wannan kudin wannan sha'ir din ba sai ya zamanto wannan silken nashi yana wajen jingina har ya koma ga Allah kamar yadda na Aisha radiyallahu anha wato ta faɗa na'am وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطر الغني ظلم فاذا اتبع احدكم اتبع
فاذا اتبع احدكم على ملي فليتبع نعم وعن ابي هريره رضي الله عنه حديث نبي a cikin wannan babi an amso shi daga abi huraira yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi haƙiƙa jakadan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Matsalul ghaniyi zulmun, ma'aiki Alaihi salatu wassalam ya ce, taurin bashin mawadaci, zulmun wannan zalunci ne, wanda yake halitta mutuncinsa, yake halitta a ci mutuncin shi a zubar da mutuncinsa. An gane da kyau, idan ya zamanto mutum yana da kwai. sai zamanto mai taurin bashi ne idan ka bashi bashi lokacin sabkar biyan bashin yayi lokacin biyan bashin yayi yake da tauri baya bayarwa to wannan taurin biyan bashin shi wannan zalunci ne a gare shi saboda bakin ciki ne yana da dukiyar da zai doka ya biya bashi amma kuma ya ki doka ya biya bashi to wannan ya halitta a zubar da mutuncinsa sannan kuma ya halitta a azabtar da shi ya halitta idan ya zamanto kaga cewa wannan alhaji ne ya danne maka waɗansu miliyoyi ga kuɗinka miliyan goma kai kuma bai huce miliyan ashirin ba abin da kake da kwai jari ya zamanto ya danne maka miliyan goma kuma ka san cewa wannan alhajin ya fi ƙarfin miliyan ɗari kawai biya baƙin ciki ne namu irin ne dai na 'yan uwa baya so ya baka ka je ka siyo wata kadara ka ƙaru to ya halitta wannan alhajin ka kira mushi sojoji ko ka kira mushi 'yan sanda su kama shi su kai shi kotu a ce to kai alhaji wannan ne wannan yaron ya kashi ya kawo mushi jama'a to shi ya zubar da kimar shi tunda kuɗin da yake rike da shi din nashi bai huce ba a ce ya biya kuma a huce gurin to amma kuma sai ya ki biyan shi to shine yace matsalul ghaniyyu zulmun taurin bashi na mawadaci ya zamanto ya zamanto matsal ya zamanto mai kankamo in ya amshi kayan ka sai a hankali mazala ce wannan zulmun zalunci ne wanda yuhillu irdahu wa uqubatahu yake halittawa a zubar da mutuncin shi kuma azabtar da shi a kai shi gidan yari a kulle shi in ya biya ma kwamsar ya ce kai ba mu hudo shi ba sai gobe ce ranka yadda da ayi hakuri mana muna wadansu a ce a saboda kada ka karawa wadansu eh a ce ba ka kwana ba iyalinka ce ranka yadda ba na kwana ba cikin AC ce kai dai Allah saka kwana ba a cikin gurin mai daɗi wata AC za ka yi tambaya a yanzu kai ta AC kake eh a bar shi da ya dandana kuɗin shi ya ji to wannan ya halitta haka manzo Allah ce layyul wajidi yuhillu irdahu wa qubatahu a cikin wata ruwaya ta wurin bashin wanda yake da akwai shine alwajid shine anan yace kuma alghani wa idza utbi'a ahadukum ala maliyin ma'aiki alaihi salatu wassalam yace idan aka juyar da ɗayan ku aka juyar da ɗayan ku ala maliyin wajen wani mawadaci to faliyat ba to ya biya tafi abin da yake nufi wannan shine ake ce da shi ihala kana bi na bashin jika goma shikenan mun yi magana da kai yau laraba na ce ranar lahadi zan baka shikenan ni ma ina bin malam muhammadu jika goma dan ladi zai bani kuma kowa daga cikinmu ya fi karfin jika gomar cikin ran ladi da muka haɗu da kai a kasuwa na ce a jika goma nan taka ka je wajen malam muhammadu ka ce kawai na ce ya baka tunda ni ma yau ne zai biya ni ko to idan har ya zamanto wanda na juya ka zuwa gare shi yana da akwai to ba za ka ce a ni shi na sani ba ruwa da kaga kalka sani cikin wannan yanayi a in dai har mawadaci ne kuma ka san ba mai kankamo ba ne ba mai hana bashi ba ne shikenan kawai kiran shi zance kuɗin nan da za a kawo min wani zai je shi ya amsa shikenan an kare shikenan sai ka tafi amma in ya zamanto wanda na juyar da kai zuwa gare shi mutum ne wanda yake kanki talaka ne wani ne ya amshi shinkafa ta bashi ya je muni nan da ranar ladi zai amshi za amshi kuɗin zai kawo min kuɗi kawai ran ladi yana ce ba ka je gurin wani ka amshi kuɗin kuma kai ka san wannan wanan watakila ran ladin ko kuɗin ceho ne ba shida barandana kudin shinkafa jika goma sha bakwai to kaga wannan sai ka ce a wannan kuma tsakaninku ne da shi ya za in tarrawa ne wani yanzu kana ganin rigar da take jikin shi ma kamar ya saida wani za ka cewa in ka gani duk wani kayan mai kyau baya sa su ma ya fasa sa su saboda yanzu yanayin ba na wanka ba ne yanzu ana ta kai ba a ta kaya yamma da duk waɗansu kayan shi da kirkima zai hawa sa su kala alaka mishi kallon mai akwai an ga ko to irin wanda ya kace abin ya raba ya raba wani yanzu ba shi da kuɗi إيه نعم
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره وأنه حديثي لك بريد أبي هريرة يردل الله تقال تبتا أغريشي قال أبو هريرة يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce, Auƙala ko kuma Abu Huraira ya ce, Sami'itun nabiya sallallahu alaihi wasallama ya ƙul, na ji ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana cewa, Man adraka malahu bi ainihi dukkan wanda ya riski dukiyar shi, da aininta inda rajulin a wajen wani mutum au insanin ko a wajen wani mutum shakkar rawi shin ya ce inda rajulin au inda insanin a wajen wani mutum ya riski dukiyar shi da ainihinta a wajen wani mutum kada aflasa shi kuma wannan mutumin ya zamanto na gaban kullau sha Allahu ne ya tsiyace karel arziki ta zo ta an gane ko to fa huwa ahqqu bihi min ghairihi shine yafi dacewa da ya ɗauki kayan shi sama da wani shi abin da ake nufi a nan idan aka ce almuflis shine mutumin da barayi suka dira shagon shi suka kwashe mishi kayan shi da kayan da kuɗin duka suka kwashe shikenan yanzu sai ya zamanto matsiyaci tun sai ya zamanto da ka zo ka yi mishi jaje sai ka tardo dama kana harkoki tsakanin kai da shi a kuna harkoki saboda ba kowane kaya bane dan zaka bai wa mutum ka ce sai ya bada kuɗi duka shikenan yana harkoki irin kai kana sai da su kwamfiyutoci kana sai da su wata telallika da sauransu shi ma kuma harkokin shi irin wannan ne yake irin waɗannan kayan ne kayan caji da sauransu duka shikenan to ka zubo mishi ka ba da kaya an ka mishi na tele irin ekiran fula ɗin nan mai turande ka ba da ɗa goma sha biyu an ka mishi yana kawai washe gari sai ka ji an ce ai barayi jiya suka dira gidan alhaji ne suka je kawai ran shi kaɗai suka bar mishi sun kwashe komi yana za ka ji inna lila da ka zo ka yi mishi jaji da ka zo alhaji allah mai da gurin allah mai da gurin da ka yadda idan ka sai ga kayan ma ba a kunce ba na jiya da aka kawo sai lallukan ka suna nan sai ka ce alhamdulillah alhamdulillah an gane ko sai ka ɗoke kayanka ka koma da su ka ce to amma alhaji yanzu yanda za a yi tunda dai akwai wani dama sun buƙaci ta lallika tunda yanzu ku kuna ci wannan yanayin kenan za a ɗauka a kai musu daga baya za mu tattauna da ku ku kuma in Allah mai da gurma Allah mai da gurma shi ne sai ka kwashe kayan ka tahi to amma ko in ya zamanto da ka zo ka dukiyar taka ta lallukan guda goma sha biyu da ka ba da aka kawo mai dozin ya baka rabin kuɗi rabin ne bai baka ba to a yanzu kana gani da idan kama ba za ka ɗauke su ba saboda rabi nashi ne rabi naka ne yanzu za ka koma usotul gurama'i da kai da wanda suke bin shi bashi din ɗaya shi kenan sai a zo a yi lissafi wancan ya biyo shi miliyan ɗaya wanda ya biyo shi ɗari biyar wanda ya biyo shi ɗari uku wanda ya biyo da aka zo aka yi aka tattauna dukiyar tashi duka bata wuce miliyan ɗaya da ɗari biyar to sai a yi lissafi in mai miliyan ɗaya zai iya samun ɗari biyar sai a bashi ɗari biyar mai ɗari biyar in zai iya samun ɗari biyu da hamsin a bashi ɗari biyu da hamsin mai ɗari biyu da hamsin in zai iya samun ɗari da ishirin da biyar a bashi ɗari da ishirin da biyar in rabi rabi kowa zai samu sai a bashi a ce to kuwa alhaji haƙuri kuma shi haƙuri yanzu kuma ya ɗan hulhuɗu an gane ko ba za ka ce ba ni hujje aka kawo kayan nan na ga kuɗin shi nan ko taɓa su binye ba ka gani yanda ya bani ko buɗe ya binye ba ga kuɗin shi a ɗauki mun kana a maida mu a'a yanzu da kai da waɗanda suke bin shi bashi duk ɗaya wanda ya kawo kayansu an sai da waɗansu waɗansu ba a sai da ba za su zo su kwashe ba kawai haƙuri za ka yi wannan bala'i ne Allah ya ɗora wa ɗaya daga cikin abokanan kasuwancinka shi kenan kai ma ka rungumi kaddara da hannu biyu biyu in Allah ta'ala ya warware mai shi kenan sai a huce gurin na'am wa an jabir bin abdullahi radiyallahu anhu ma qala ja'ala wa fi labdin qada an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama bi shufa'ati fi kulli ma lam yuqsam fa idha waqa'at al-hudud وصرفت الطرق فلا شفعة
hadisi na gaba a cikin wannan babi an amso shi daga Jabir ɗan Abdullahi al'ansari Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi da mahaifinsa. Jabir ya ce ja'ala ma'aiki sallallahu Alaihi wasallama ya sanya wa fi lafazin a cikin wani lafazi ƙadon nabiyu sallallahu Alaihi wasallama bishufa'a ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya yi hukunci da riko da shufa'a fi kulli malin lam yi kusan wato cikin dukkan dukiyar da ba a raba ta ba cikin dukiyar da ba a raba ta ba to ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya yi hukunci da cewa dan uwa yana da damale ya yi riko da shufa'a matukar ba a raba ba wannan dukiyar fa idza waqa'atil hudud wato idan ya zamanto iyakoki sun afku ya zamanto kowa ya san bangaren shi wa surrifati turuqu sannan kuma an jujjuya hanyoyi kowa ga hanyar shi to a wannan lokacin fala shufa'ata babu riko da shufa'a abinda ake nufi shufa'a shine yanzu misali mutum baban su ya rasu ya bar ku misali ko uku ya bar muku gona ko uku ko yanzu da aka zo kawai kai saboda kai mai san rikici ne kawai ka je ka kira wani wani wannan nan ne ka san tamu ce ta mu uku baban mu ya bar mu ko su yi rabo na ba a yi ba rabo ba a yi ba komai kawai ka je su yi rabo na ɗauki kuɗi ya baka shi ma mai san rikici to yan uwan suna dama su ce ka ina ruwan mu da kai kai baban mu ya bari tare da mu ika ne ce to ni dai dan uwanku ya amshi kuɗi na jika ɗari da musu to suna da damar su ce za su ba shi jika saba'in da biyar biyar ya zamanto gona ta zama tasu ta su biyu ba za a ce ba ka siya na sai da ta raba yaro da kayan shi an gane ko ai an san dai yana da rabo a cikin dukiyar da ko shi wanda ya sai da nashin wannan shine dukkan dukiyar da ba a raba ta ba ta magada gashi nan gida ne wannan naku babanku ya bari hili ne ka zo ka ce to wane ai ka san hilin babanmu na garin tudu ko ka ce yi kwarai na san shi to yanzu mu uku ne muka ci gadon shi da ni da wani da wani to amma ni gaskiya ne yanzu harkokin kasuwa ta dai ban na so ne asiri ya tono sai a hankali ina so yanzu ka siyi na wajen nawa ce ya zan siya kuma baka ga bai maka ce da Allah rabu da su rabu da su ai dai sun san dai da rabona a cikin go ka ce mu je muka gani in ya maka kashi ɗaya cikin uku ne naka kashi biyu nasu tunda mu uku ne namu ne wannan suka je gani da kyau suka buga ciniki ce to miliyan ɗaya da ɗari biyar za ka ba da ce in ka sai da miliyan ɗaya da ɗari biyu ya sai da mishi ya amshi miliyan ɗaya da ɗari biyu shi zai shiga harkokin shi ba sani ba ya daga baya aka ga shi wanda ya siya abu ya kai birgi yana fama ya kira wa ƴan uwan shi su zo a raba a ba shi yanke shi sai ka ce za a in haka mu da kai zai ce a'a dan uwan ku bai muku bayani nan wata rana ya same ni da ket dutse hannun riga na rufa mashi asiri don ku ku ji ba labari za a mashi terere a kasuwa ni na rufa mashi asiri kuma yanzu ku roka ba ku sani ba da ce a ba ruwanmu da kai da ce nawa ne ka saya mashi ya ce miliyan ɗaya da ɗari biyu na sada mashi ce an ƙare da marice za kai maka kuɗinka suna damar wannan cinikin ya fi kwana arba'in ko ya fi wata uku suna damar su tasa wannan cinikin saboda ba a raba ba to amma idan ya zamanto an raba kowa an ba shi haƙƙin shi kowa ya san inda nashi yake to yanzu a wannan lokacin babu halaccin riko da shufa'a idan ya zama to an raba ga gidanka ga nashi ga nashi can shi ya zo shi ya ce to nashi zai saida hanyar ku daban an gane kowa hanyar shi daban da aka zo aka yi dama gida ne ko aka raba shi gida uku kowanne da takarrin shi yanzu kaga an raba wa kowa takarrar shi ba takarra ɗaya ba ce gare ku sannan kuma ya zamanto kowa ga kahoshi wanda yake da titi biyu da wanda yake da titi guda ɗaya duka gashi nan dai kowa ga nashi nan shi ya san nashi mai lamba kaza ne kai ka san naka mai lamba kaza ne wancan shi ma ya san nashi mai lamba kaza ne Iga na saboda lokacin yan uwan ruba akhin laka lam talidu ummuk wani za ga cewa mahaifiyar ku ɗaya uban ku ɗaya amma kuma za ga cewa yadda yake binka da ciki biyu wani abokin naka ma baya binka wani kuma dama in ya zamanto yan uba ne a irin yan uba an fi samun irin waɗannan matsalolin za a ga cewa ɗan uwa ɗan uba wani lokaci ana samun matsaloli to in ya zama to irin haka ne to idan ka tashi ka sai da kanka wannan babu laifi babu laifi idan baka shawarci ba abokanan gadonka saboda yanzu kowa ya fara cin gashin kanshi ne kowa ba ruwan shi da kowa to amma kafin ya zama to kowa ba ruwan shi da kowa ɗin nan to baya halitta ka sai da rabanka ba tare da ka shawarci abokanan gadonka ba ko da abokin gadon naka baya garin dole ka yi haƙuri ya zo matuƙar inda yake ɗin salula ba za ta kai ba dole ka yi haƙuri sai ka kira wani ka ce to alhaji wane ina da gona a guri kaza ya ce a taku dai kuna da gona za ka ce ce eh to wani ne yanzu ya cin kuna arme kuma ni ku banni da kuɗi da nake so mu je in siya maka ya ce wani ya ce baya so ka ce eh to ai yanzu baya nan kuma can inda suke ɗin babu rezo mu je mu yi ciniki in ka bani kuɗi tunda dai ka san ina da haƙƙi a ciki in ɗari biyu ka bani na saida maka kenan in ya zo shi in har yana buƙata sai ya maida maka ɗari biyun shi ya zamni gurin in kuma baya buƙata shi kenan dama na saida maka shi alhajin ya yara shi kenan sai ku je ku yi ciniki saboda kai yanzu wata matsala ce ta tun karo ka dole kuma sai an kashe ta an gane to aka yi haka nan falla alhamdu in ya zo shi yana da damar dama tun da an yi magana a can yana da damar da ce a shi zai biya kuɗi ya zamni gurin duka yana da da cewa shi gidan ka sai da rabon ka nima ina neman wanda zai siya in an samu mai sai in ku alhaji yana so ma duka mu sai da mushi daga na sai da mushi babu laifi na'am
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه فما تأمرني به فقال إن شئت حبست أصلها حبست حبست حبست أصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يهب قال فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أن أو يطعم صديقا غير متمل مت متمول فيه متمول فيه يوه.
وفي لفظ غير متأث- متأثل yawwa wallahu yuwalwilu yuwalwilu da yake sha wallahu yuwalwilu bi nasri man yasha eh wallahu yuwalwilu sai yake na mata yake wallahu yuwalwilu sai ya gwada yuwalwilu ta yi wahala akan yuwalwilu yawwa hadisi na gaba daga ja- daga Abdullahi dan Umar radiyallahu anhuma Abdullahi dan Umar yace asaba Umaru ardan bi Khaybar Umar dan Khattab radiyallahu anhu ya samu wata fakekiyar garka a can Khaybar dake Khaybar dama ƙasa ce wanda take ta ta garaki shikenan Umar dan Khattab ya samu wata fakekiyar garka a can Khaybar فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها sai Umar ya zo wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana neman shawarar ma'aiki alaihi salatu wasalamu dangane da wannan fakeke da garka da take khaibar ya ya kamata ya yi da ita saboda sahabai su a kullum yanda za su gina lahirarsu suke so ba wai yanda za su gina duniya ba babbar dukiya ce ya samu yanzu ya zo shi wajen ma'aiki alaihi salatu wasalamu shugaban masu hankali shugaban masu tunani gwani na gwanaye an gane ko ya zo yake neman shawarar ma'aiki alaihi salatu wassalam faƙala ya rasulallahi umar ɗan khattab radiyallahu anhu ya ce ya jakadan allah inni asabtu ardan bi khaybar ya ce haƙiƙa ni na samu fakekiyar garka a can khaybar lam usibi malan qaddu ya ce tun da nake bin taɓa ba samun dukiya wanda huwa anfasu minni huwa anfasu indi wanda wannan dukiyar ita ce mafi tsada a wajena minhu daga wannan garkar da nake da kai a Khaibar wannan garkar da nake da kai a Khaibar arzikin da take kamun ba wata dukiya ta wanda take kamun irin wannan arzikin yace fa mata amurni bihi yace ya rasulullahi ina so in gina lahirata da ita me kake umarta ta da in yi da wannan garka din Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ce da shi in shi ita ya ce malam umar idan kana so habbasta aslaha ka sanya asalin wannan garka din ta zaman toho ba su yi ci wata saddaqta biha ka yi sadaka da ita dan Allah subhanahu wa ta'ala ya gina maka fakeken gida sama da ita a cikin aljanna Mm, ka ga yadda sahabbai suke sahabbai su ba abin da suka ci suka bari bane abin da bisa bukata suke yin sadaka da shi abin da ya fi soyuwa a cikin zuciyarsu shi suke ɗauka su bada saboda haka Allah ta'ala ce lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna bayan da za ku samu fakekiyar baini ba za ku samu fakeken baini a cikin aljanna har sai kun yi saraka da abin da kuke so amma abin da ya zama to kai ka gaji da shi ne za ka ɗauka ka baiwa wani kaga ba dan kana son shi bane abinci sai ya fara tsami za ka ce a baiwa almajiri almajiri bawan Allah ba shi da uwa ba shi da uba shi kuma yanda ya iya ci zai yi ka ci ka bari ɗiyanka sun ci sun bari sun yi ta wasa wani mai tosani ya nasa tosani da sauransu da majina da sauransu ka ce to a kai almajirai ba za ka iya warewa tire ɗaya ba ka ce a kai almajirai tiran da ka san ko kai za ka iya cin shi kuma haka ka ce kana son aljanna ga umar nan yanzu tambaya ce yake wa manzo Allah ya ce ba wata garka da na samu wanda take kawo min alheri kamar wannan garka din da na samu a Khaibar to ya rasulullahi ina so in gina lahirata da ita ya kake gani zan yi da ita ya ce to idan kana so sai ka sanya ta hubusi idan aka ce hubusi shine yanzu misali ana ce mishi waƙafi hubusi shine ka ce to wannan garkar tawa na maida ta na yi sadaka da ita za a raka noma ta za a raka komi za a raka fitar da arziki daga cikinta amma idan aka fitar kawai za a raka rabawa ne talakawa talakawa sai ka hassashe daga cikin talakawa saboda cikin talakawa akwai mace wanda mijinta ya rasu tana cikin takaba kaga mabukaciya ce akwai almajiri wanda yake ya zo shi daga wani gari ba shi da gurin zama akwai marayu wanda iyayensu maza suka rasu suna ƙarƙashin waɗansu yanzu akwai waɗanda suke miskinai ne talakawa na gari to he ka keɓance ka ce na sanya ta a matsayin hubusi ga marayu duk wanda baban shi ya rasu kafin ya balaga a taimaka mishi inda yana buƙatar a taimaka mishi ɗaukan yaunin karatun shi ne kaza ne kaza ne kaza ne duka wannan sai ayi ka ce na sanya ta hubusi ga mataye wanda mazajensu suka rasu suna cikin takaba duk macen da aka ce mijinta ya rasu kuma dama mijinta mai karamin karhi ne bai bar mata ba abincin da za ta ci ta sha da sauransu shikenan sai a ce to a cikin dukiyar wannan alhaji da ya sa kaza a ciki za a siyo mata abinci a ware mata iya adadin abin da za ta ci an gane wannan shine hubusi to shine manzo Allah ce idan kana so sai ka sanya ta a matsayin hubusi sai ka yi sadaka da ita Kala, Abdullahi ɗan Umar ya ce, Fata saddaka biha Umaru, sai Umar ɗan Khattab radiyallahu anhu ya yi sadaka da wannan garka ɗin, gaira annahu la yubawu asaluha, sai dai bayan da za a saida ta wannan garka ɗin. Ta zamanto hubusiji, shi ne waƙafi kenan. A nan gurin ba a yin shi, akwai guraren da za a ga cewa ana yin ta waƙafi, irin a gidan gida kamar misali gida goma, Alhaji ya ce, to wannan gidan na garada ne wanda za su zo su garin nan duk wanda ya zo shi da mace in daga guna ya zo shi in daga bausheri ya zo shi in daga take ta ya zo shi daga ko'ina in dai gardi ne wanda yake da iyali a sabke shi a ciki an gane ko ya ce wannan gidan duka nasu ne ya gina waɗansu gidaje guda biyar ce wannan kuma na ƙolawa ne wanda aka kawo su malami ya zo shi da almajirai makaranta amma kuma ba su da gidan da za su shiga wancan kuma a sa su a ciki wannan shine hubusi a nan saboda mun zama uwa ɗaya uba ɗaya shi yasa irin wa'annan abubuwa suka zama to ba su da yawa akwai gurin da yanzu in aka ce mutum mace mijinta ya mutu ko in a gidan haya suke in ba Allah ya sa ba mai gidan mai gidan mai tausayi ne daga delan kuɗin da ya biya ya cika zai hudda ta wannan matar to shikenan akwai wanda su kuma sun yi gidaje wanda kawai saboda irin wannan abin saboda irin wannan ranar dama idan aka fitar da ita ina za ta je ta ci gaba da ta gaba a kai ta gidan alhaji wani ya sa shi wakafi ne dama saboda irin waɗannan matan an gane da kyau to shi kenan wala yurasu sannan kuma ba a gadar shi diyan wannan alhajin ba za su zo su ce ai wannan gidan babanmu ne wayannan gidajen guda goma duka na babanmu ne yanzu tunda ya rasu inda ya kamata a yi shine mu kira masu a ba zancen a sa su cikin gado wannan ba su a cikin gado ko su kaɗai ne dukiyar shi yanzu in dai har Allah ta'ala ya amshe abin da yake hannun shi kafin ya koma ga Allah wannan kuma ya zama sadaka ce na babanku idan ya rasu lada zai raka iske shi kuma ku yi kokari ku gina taku duniyar kafin ku gina lahirar an gane wala yuhabu sannan kuma ba a bayar da shi kyauta alhaji ba zai ce wani ba kai na baka gidan wannan tunda dai bisa kula da shi na baka shi kawai su sun zama mutanen banza kaza kaza kaza kaza a'a ba zai bada shi ba kyauta in ya tarro waɗanda suke gidan musa kulawa da shi shi kenan zai ce to ‘yan uwa wannan abin sarƙa ne aka sa shi don Allah in kuka bari ya lalace in kuka fita wani ba zai zo ya shiga ba ban ɗaki ɗin nan akwai buƙatar a gyara shi a yi kaza a yi kaza a yi kaza ya musu na ɗaya musu na biyu zai iya cewa to ku huta a sa wanda za su iya gyara shi amma ba zai ce ba a baiwa wani kyauta an gane ku ba zai hudda su ba kawai in dai mutum ya dace da a sa shi shi kenan sai a sa shi idan ya zo da abin da zai iya zamantowa zai sa wannan gidan ya rushe to shi ne sai a fidda shi a sa wanda zai iya kulawa da shi an gane ko saboda duk kyauta da mutum ya ana so ya zamanto an raya mai wannan kyauta din ko da bayan ya zama baya nan fatasaddaka biha umaru fil fuqara'i sai umar dan khattab yayi sadaka da abin da yake cikin wannan garka na arziki da zai dinga fitowa daga ciki yayi sadaka da shi a dinga raba shi cikin alfuqara mabukata talakawa wasu qurba da kuma waɗanda suke ma'abuta zumunta 'yan uwan shi na jini wafin riƙabi kuma siyan cikin siyan bayi a 'yantar da su wafi sabilillahi cikin ɗaukaka addini na ubangiji subhanahu wa ta'ala wa binis sabili kuma da tallaba wa waɗanda suke 'yan bulaguro ne wanda guziri ya yanke musu a cikin bulaguransu wa daifi da kuma bako wanda ya zo shi cikin gari to waɗannan dukkaninsu umar ya ce kawai in dai akwai ɗaya daga cikinsu kawai a taimaka mishi ya ce in ɗan bulaguro ya zo shi guziri ya yanke mishi amma kuma akwai wani alheri a cikin garkal wanda za a iya cirewa a saida a bashi kuɗin ya ci gaba da tafiya ya ce a tallaba mishi idan ya zamanto wannan mabukaci ne mai karamin karhi ne ba shi da cin yau idan ya zo shigar kanna a cira mishi in akwai abin da za a bashi ya je ya sai da ya samu abin da zai ci idan ya zamanto ma'abucin zumunta ne ta Umar dan Khattab radiyallahu anhu ya zo shi shi ma a tallaba mishi wannan duka haka yi la junaha ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce babu laifi alaman waliyaha akan wanda ya jibinci aiki a cikin wannan garka ɗin wanda ya zamanto shi yake kula da baruwanta yake kula da ɗiyan itatuwan yake kula da shararta da sauransu to babu laifi a kan shi an yi a kula minha ya ci daga ɗiyan itatuwan da za su fito daga cikin wannan garka ɗin bil ma'arufi amma fa ta hanya wanda take sananniya kale ya zamanto dan an halitta mishi ya ci kuma ya dinga hudda sanhuna a ga yayi sanho goma na salati ya ce a je a saida mishi shinkafa zai siya in a kun biyu in tumatir ya so ya yi zakumi biyar ko shidda ya ce wannan kuma zuwa za a saida saboda maka yake so siya a'a ya ci ta hanya wanda take sananniya gwalgwadon wahalar da yake to sai ya dan hudda wani abu shi ma a ciki amma kale ya zamanto ya ce tunda yana wahala wani ma ya ci barantana shi ce an ba 'yan duniya ma wanda ba su yi ba komai barantana shi shi sai ya gwalgwadon wahalar shi saboda wannan sadaka din ta Umar dan shi shi ya jibince ta Abdullahi dan Umar shi ya jibince ta shi ya kula da ita bayan Umar ɗan Khattab ya koma ga Allah shi ya ci gaba da kula da ita amma kuma Abdullahi ɗan Umar iyakacin abin da yake yi da ita shine waɗanda suka musu alheri a maka yake tallaba musu a cikin abin da yake samu kenan shine ya ce au yud'ima sadiqan ko kuma ya ciyar da abokin shi wani abokinka ya kawo maka ziyara cikin garkal shikenan ka dan ciri waɗansu abubuwa ga karoti ne ga kaza ga kaza ka haɗa mashi ka mishi dan bahu madaidaici ka ce wannan an kai yara zigeji an gane ghaira mutamawwilin fihi amma ba yana mai rikar wannan dukiya ba a matsayin asalin dukiyar shi ce kale zaman to dan an saka ta a hannun shi mai da ta kamar dukiyar shi diyan shi za su zo su yi wadakar da suka ga dama su zo da abakan su kamar irin da ya gona shi ce ta asali wa fi lafzin ghaira muta'athilin a cikin wani lafazi ghaira muta'assirin ba yana mai rikar wannan dukiya ba a matsayin tashi ce asalin dukiyar shi ce ba na'am za mu kwana anan ko kuma karanta hadisin Umar yayi a karanta shi na'am
wa ana Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu قال حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن فأردت بابا كوي حقولي وذلك يبيعه برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتريه ولا تعول في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم فإن الأعير في هبته كالعائد في قيئه وفي لفظ فإن الذي يعول في صدقته كالكلب يقيع ثم يعول في قيئه نعم an Umar radiyallahu anhu wannan hadisin shi kuma an amso shi daga Umar dan Khattab yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi to wannan ina gani shine hadisi na biyu na Umar a cikin wannan littafin ko hadisi na farko innamal a'malu binniyati da kuma wannan yace hamaltu faras ala farasin fi sabilillahi yace nayi sadaka hamaltu ma'anar shi tasaddaqtu nayi sadaka ga wani doki na cikin ɗaukaka addini na Ubangiji, na ba da wani doki nawa sadaka cikin ɗaukaka addini na Allah. Fa'adha'ahu alladhi kana indahu sai wanda wannan dokin na ya faɗa hannun shi ya tozartar da shi, ya zamanto baya iya bashi abinci, baya ciyar da shi wata rana da naga dokin na naga ya rame, kamar ba shi ba ya yi rama ya ƙanjame. Fa'aratu an ashtariyahu shi kenan na ga ya kai shi kasuwa zai saida shi sai na yi nufin in siye shi wa zanantu annahu yabi'uhu bi rukhsin sai na zaci cewa dai wannan hadokin nan tunda da yunwa ta kama shi ba wanda zai siye shi da daraja zai saida shi ne da arha sai na zaci cewa da arha zai saida shi to he na zaci sai na so in siye shi saboda in kawo shi in gyara shi in cancana shi kuma in ɗauka in bayar da shi kyauta fasa'altu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam sai na tambayi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama na je na ce ya rasulallahi akwai dokin nan da na bayar da shi kwanan baya sadaka cikin ɗaukaka addinin Allah to wannan wanda aka bashi shi ya fi ƙarfin shi dokin nan saboda ba iya sama mishi haɗin da zai ci baya ba shi ruwa isasshe yanzu in ka gan shi dokin sai ka tausaya mishi na ga ya kai shi kasuwa ne kuma nake so da in je in siye shi in ba shi kuɗin shi in dawo da shi gida in cancana shi kuma in ɗauke shi in ba da shi sadaka faƙala sai ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce la tashtarihi manzala ce kadda ka kuskura ka siye shi kadda ka kuskura ka siye shi wala ta'ud fi sadaqatika kadda ka koma cikin yin amfani da sadakar da ka bayar tunda dai kai sadaka ka bayar ko to ko da jaka guda zai sai da wannan dokin kai kadda ka je ka siye shi bar wani ya siye shi ya je ya cancana shi wa in a'baka hu bi dirhamin ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce ko da da dirhami guda ɗaya tal zai sai da maka shi to kadda ka koma ka siye shi dan fa innal a'ida fi hibatihi haƙiƙa wanda yake komawa cikin yin amfani da kyautar da ya bayar kal a'idi fi qaihi tamkar mutumin da ya amai ne kuma ya koma ya lashe aman shi akwai wanda zai amai ya koma ya lashe aman shi ce kai kar ku wannan ku tattaro mini shi ku bani kayan an haɗe to haka ne wanda ya sadaka idan ka yi sadaka da abu kuma ka dawo ka kwace kayanka guri ɗaya da yake halitta ka yi irin wannan idan ka ba ɗanka sadaka ya halitta ka amshi in ka ba shi sadaka ka ce to wani naga kana karatu ne sosai shi yasa na baka wannan salula haifan in ya kwambi ka ga ya dan rage yin karatu ka ga kawai biya da dare sai dai ka ga yana je ki ka amshe kayanka ya halitta amma in dai ba ɗanka bane ka siya wa mutum salula haifan da niyyar ya ƙara karatu shi ke da ka ga ya rage karatu to ya dai ka ce gaba ba ƙari ka ce bana ta kori baɗi amma idan ka amshe to akwai matsala an gane ku shi ne sai dai in ka shar'anta mishi damu na'am wa an ibn abbas radiyallahu anhuma wannan hadisi shi kuma an amso shi daga abdullahi dan abbas yardal allah ta ƙara tabbata a gare su shi da mahaifinsa abbas ibn abdulmuttalib haƙiƙa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce al'aidu fi hibatihi wato wanda yake komawa cikin kyautar shi ya tasa kyautar da ya bayar kal'a'idi fi qaihi tamkar mutumin da yake komawa ne cikin aman shi da yayi ya lashe kayan shi a cikin wani lafazi manzo Allah ya ce fa innal ladhi ya'udu fi sadaqatihi haƙiƙa wanda yake dawowa cikin sadakar da ya bayar ya tayar da ita kalkalbi ya ƙi'u tamkar kare ne da yake yin amai summa ya udu fi kai'ihi sannan kuma ya koma ya raka lashewa aman da ya yi to haka nan mutumin da idan ya yi sadaka zai taso zai dawo ya tasa kyautar da ya yi to haka nan shi ma hukuncinsa yake ba a komawa duk abin da ka bayar da shi kyauta ko sai dai ka ce gaba ba ƙari amma in ɗanka ne ka baiwa za ka iya kwacewa saboda da kai da kaya duka mallakin wuya ne ko da yaro da abin da yaro ya mallaka duka mallakin ma'ahin shi ne eh to shi yasa yake halitta ka wannan وبهذا القدر كفاية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك